أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya a idan ban manta ba cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a jiya da shekaran jiya cikin kaddarawan Allah ta'ala muna bayani akan aya ta 48 a cikin suratul baqara wanda kamar yadda muka ce a yau insha Allah ta'ala za mu karkare bayani akan ta Allah ta'ala ya mana jagoranci malam zai maimaita mana aya sai mu karasa insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wattaku yawman ku ji tsoron wani yinin da la yajzi- la tajzi nafsun an nafsin shai'a wata rai ba ta iya wadatar ma wata rai da komai wala yuqbalu minha shafa'a sannan ba za a karɓi ceto daga wajenta ba wala yu'khadhu minha 'adl sannan ba za a karɓi fansa daga gare ta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba muna bayani akan abin da ya shafi ceto bisa mahangar alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi bayani akan a a karkasuwan ceto har zuwa kusan bangare na bakwai da muka tsaya a kan shi ajiya shine shafa'atul mala'ika ceton da mala'iku za su yi wanda mun ji aya a cikin suratul najm da kuma hadisi da ke cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yau za mu tashi a kan ɓangare na takwas shine shafa'atul mu'minina ceto da muminai za su yi annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sannan kuma muminai za su yi ceto kamar yadda ya zo a cikin hadisin da yake cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayani game da muminai ya ce wa idza ra'aw annahum qad najaw في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي مؤمني idan suka ga sun tsira daga cikin ‘yan uwansu su Allah ya tsame su sun shiga aljanna wasu kuma sun shiga wuta sai muminai da Allah ya taimake su da shiga aljanna sai su ce ya ubangiji ‘yan uwanmu waɗanda suka kasance a duniya suna sallah tare da mu suna azumi tare da mu sannan suna ayyukan alkhairi tare da mu fa yaqulu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce idhabu ku je ku shiga cikin wutan faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu ku je ku shiga wutan duk wanda kuka ga a zuciyarsa akwai daidai da kwayan dinare daidai da dinare ɗaya na imani to ku fito da shi wa yuharrimu Allahu suwarahum 'ala nari Allah kuma zai haramta ma wuta ta ci jikin su mu'minai din da za su je su yi ceto fa ya'tunahum sai su je su samu 'yan uwansu a cikin wuta wa ba'duhum qad ghaba na qad ghaba fi nari ila qadamihi za su samu wani ya litse a cikin wuta ya ɓuya a cikin wuta tun daga kansa har zuwa digadigansa ko kuma ya zama ila ƙadamihi wato daga ƙasansa zuwa digadigansa iya abin da wuta ta ci a jikinsa shine wato ainihin kafansa wa ila an safi saƙaihi wani kuma za su same shi wuta ta kai zuwa rabin ƙaurinsa ta kai zuwa nisfus saƙinsa fayukhrijuna man arafu sai su fito da waɗanda suka san thumma ya'uduna sannan su sake komawa zuwa ga Allah fayaqulu Allah sai ce idhabu kuje faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhrijuhu duk wanda kuka sama a cikin zuciyarsa akwai daidai da rabin dinari na imani to ku fito da shi fayukhrijuna man arafu sai su fito da wanda suka sani cikin izinin Allah sai su cece su kaga mu'mini sun ceto kenan qala abu sa'id abu sa'id al-khudri yace fa in lam tusaddiquni in ma ba ku gaskata ni ba to faqra'u ku karanta wannan ayan ta suratul nisa inna allaha la yuzlimu mithqala dharra إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها و... وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah bai zalunci ko daidai da kwayan zarra ne tunda mutum a zuciyarsa akwai imani daidai da kwayan zarra to Allah ba zai zalunce shi ba zai fidda shi ya shiga aljanna saboda Allah bai zalunci wa in taku hasanatan in ko aikin da mutum ya aikata kyakkyawan aiki ne yudha'ifha Allah zai ninninka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima sannan ya bada ya bashi lada mai girma daga wajensa wannan bangare na takwas kenan sai abu na gaba bangare na tara na ceto shine shafa'atul aba'i li abna'ihimul mu'minin iyaye za su ceci 'ya'yansu mu'minai wato duk wannan ceto-ceto da ake ce muminai za su yi wani za su yi duk wanda zai ceton sai ya yi kokari tun a duniya da izinin allah ya zama mutumin kirki ya zama mutumin arziki domin in ya je a hagunci da shi kanshi yana bukatan ceto kaga shi yana bukata bai samu bautakila ballantana ya ceci wani allah ya tsare mu Allah ta'ala yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم biiman بإيمان ألحقنا بهم واتبعتم wattaba'atuhum dhurriyyatuhum واتبعتهم ذر واتبعتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ubangiji ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imani sannan zuriyansu ƴaƴansu suka bi bayansu da imani to in an je lahira alhaqna bihim dhurriyyatuhum zamu hada musu zamu hada su tare da zuriyansu su tafi aljanna da haka zai zama iyaye sun ceci ƴaƴansu mumine wa ma alatnahum min amalihim min shay Allah ta'ala ya ce kuma ba za mu tauye musu komai daga cikin ayyukansu ba kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum jingina ne na abin da ya aikata Allah ya sa mu aikata alkhairi na goma shine shafa'atu shuhada shahidai waɗanda suka mutu a wajen yaƙi da waɗanda duk mutumin da ya samu daraja ta shahada kamar yadda ya zo a cikin wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ashuhada'u khamsun shahidai guda biyar ne duk wanda ya samu wannan darajar to ya mutu ya samu darajar shahada na farko wanda ya mutu a yayin da ake annoba wata annoba ta zo yana musulmi ta kashe shi to ya samu shahada na biyu wanda ya mutu da ciwon ciki da matar da ta mutu wajen haihuwa ta samu shahada na uku wanda ya mutu a cikin ruwa wanda ya mutu a ruwa ya ma- watakila ya shiga ruwa ko zai yi wanka ko wani abu ruwa ya dilmule shi har ya mutu na hudu wanda gini ya faɗo masa ya mutu na biyar wanda ya mutu a wajen yaƙi ko aka kashe shi saboda addinin Allah to wannan sun yi shahada to su ma kuma za su yi ceto ran tashin alkiyama a hadisi ya tabbata a cikin sunan turmuzi daga sahabi al-miqdam bin ma'ad yakrib yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce li shahidi inda Allah sittu khisal duk mai duk wanda ya shahada a wajen Allah to yana da wasu falaloli guda shida yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yura maq'adahu min al-janna lokacin da aka coke shi ko aka dake shi ko aka harbe shi a kanan farko tun daga lokacin Allah zai gafarta mar zunubansa gaba daya sannan kuma a nuna masa matsayinsa ko mazauninsa gidansa a gidan aljanna tun kafin a zare ransa shi an nuna masa cewa ga gidanka can a cikin aljanna na ɗaya kenan na biyu wa yujaru min azabil qabr wa ya'manu min al-faza'il akbar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wato ainihin tseratar da shi daga azaban kabari shahidi ba a mai azaban kabari bal ma ba a masa tambayan kabari sannan kuma firgici mafi girma na tashin kiyama shi ban da shi shi ba ya cikin wannan firgicin sannan na uku ya ce wa yudhar ala ra'sihi tajun tajul waqari al yaqutatu minha khairun min ad-dunya wa ma fiha wancan na na'am na uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a sanya masa wato hula ta sarauta crown na sarauta abinda ke samansa tulunsa da ke sama shi kadai yafi alkhairi yafi duniya da abinda ke cikinta sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yuzawwaju 72 zawjatan min al-huril 'ain sannan a lokacin za a daura masa aure da matan hurun in guda 72 sannan na biyar wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi sannan da a bashi dama a ce ya ceci mutum 70 a cikin danginsa wanda ya samu darajar shahada kaga kenan shahidai su ma za su yi wato ainihin ceto sannan bangare na 11 shine shafa'atul qur'ani alqur'ani zai yi ceto wa khassatan suratul baqara wa ali imran musamman suratul baqara da ali imran hadisi ya zo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku karanta alqur'ani domin ranar alkiyama qur'ani zai zo yana ceton ma'abotansa iqra'uz zahrawaini al-baqarata wa surata ali imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كرنت ودنن سوروري من يمن سوروري ما درجة ما كمشي guda biyu suratul baqara da ali imrana domin ranar tashin alkiyama za su zo yanda ka san gajimare yanda ka san hadiri za su zo ko kuma yadda kasan tsuntsu wanda yake tashi mai fuffuke biyu kenan ga suratul baqara ga suratul ali imran tahajjani an ashabihima suna kafa hujja madadin waɗanda suke karanta su sai Allah a bamu ceton wani iqra'u suratul baqara ku dinga karanta suratul suratul baqara inji annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna akhzaha baraka domin haddace suratul baqara albarka ne watarkaha hasara barinta a ce mutum ya bar bakara bai iya ta ba asara ce wala tastati'u hal batala sai malamai suka ce to wannan ne dauki ma'ana bi wala tastati'u hal batala ba ta gari ba su iyawa da bakara wasu suka ce ba ta garin mutane mutanen banza ba su iya karance suratul bakara su haddace ta su san ma'anarta kuma su yi aiki da ta ba su iyawa wasu suka ce la tastati'u hal batala shine 'yan tsubbu da bokaye da 'yan surkulli ba sa iya tunkarar mutumin da ke karanta suratul bakara ba sa iyawa da shi sannan har ila yau ya zo a cikin hadithin sahabi annawas ibn sam'an wanda shi din ma yana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamah wa ahdihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqadumuhu suratul baqara wa ali imran ranar tashin alkiyama in ji annabi za a zo da alkur'ani da waɗanda suke karanta alkur'ani din suratul baqara da ali imran suna jagorantar su zuwa ga aljanna Allah ka sanya mu a cikin su sannan kuma to a wannan fili na kiyama ceto na ƙarshe shine shafa'atul jabbari azza wajal shine ceton da Allah shi da karan kansa zai yi ceto wanda Allah zai da kansa kowa ya gama nashi yanzu saura kuma na ubangiji duk wani wanda zai yi ceto ya ceci wannan ya ceci wannan ya gama ko kuma kafin nan akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai wato ainihin yi ma baffansa abu talib zai cece shi amma wani irin ceto zai masa mun ji a baya Allah ya gaya ma annabi ibrahim cewa inni haramtul jannata alal kafirin in dai mutum kafiri ne ba shi ba aljanna to abu talib kuma ya mutu bai musulunta ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata rana baffansa abbas ibn abdulmuttalib wanda kani ne shi ga wato ainihin a shi abu talib yake cewa ma aghnaita an ammika fa innahu kana yahuduka wa yaghdabu lak me za ka yi ma me za ka yi babban karan kiyama saboda ai a duniya ya kasance yana baka tsaro kuma yana fushi saboda an taba ka qala sai yace huwa fi huwa fi dahdahin min nari walaula ana lakana fi darki asfali minan nar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ranan tashin alkiyama abinda za a yi masa shine za a sanya masa takalmi na wutan jahannama iya azaban da za a masa kenan ba wai tsundum za a tsumbula shi auta ba takalmi za a yi masa na wuta annabi ya ce ba din ni da zan masa alfarma roka masa alfarma ba da ya kasance cikin waɗanda za su zauna a can can ƙasan wutan jahannama wannan hadisin na cikin sahih bukhari da muslim sannan ya zo a wancan hadisin ya zo kuma a wani hadisi na abu sa'idin khudri wancan hadisin abbas bin abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tambaye shi ya ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati fa yuj'alu fi dahdahin min an-nari yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu yace ba mamaki ceto na ya amfane shi sai a sanya shi a cikin wani takalmi na wuta na garwashin wuta wanda takalmin ya iso ko safan ko kuma menene da za a sa kafa ya iso har zuwa ga wato idan sawunsa amma duk da haka kwakwalwansa na tafasa yana farfashewa wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce azaba mafi sauki a cikin wuta wannan ita ce azaba mafi sauki a wuta Allah ka sa ba za mu ganta ba da aka ceto na ƙarshe shine kuma ceton da Allah zai shine shafa'atul jabbari azza wa jal Allah zai ceto dan tashin kiyama har ila yau a cikin wannan dogon hadisin na Abu Sa'id al-Khudri wanda yi bayani akan duk abin da zai faru ranar kiyama tun daga busa kaho har zuwa 'yan wuta su yi wuta 'yan aljanna su yi aljanna har zuwa ga a yi ceto ga waɗanda za su yi ceto wanda za ku ji duka muna ta kafa hujja da hadisin saboda hadisi ne mai tsawo hadisin na cikin sahih muslim hadisin abu sa'id al-khudri daga ciki yace fa yaqulul jabbar Allah madaukakin sarki zai ce baqiyat shafa'ati yanzu abin da yi saura shine ceto na fa yaqbidu qabdatan minan nari Allah sai yayi wata damka ya fito da su daga wuta fa yukhriju aqwaman sai ya fito da wasu mutane qadim tuhshu wanda sun riga sun kone gaba ɗaya kurmus sun zama kamar toka fayulqauna fi naharin bi afwahil janna sai a wato ainihin jefa su a cikin wani teku wanda yake bakin aljanna yuqalu lahu ma'ul hayat ana ce masa ruwan rayuwa ruwan farfadowa da rayuwa kenan fayambituna fi hafiyatihi kama tambutul habbatu fi hamilis saili annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai su dinga tsirowa a wato ainihin cikin wannan ruwan kamar yadda shuka ke tsirowa a cikin wato ainihin ruwa kaga shuka dama ruwa take bukata don ta samu kanta a cikin ruwa kaga sai a ce kamar kainuwa kenan can za ka ganta ba wanda ya shuka ta Allah ne ya shuka ta ko a cikin ruwa ko akan dutse warwadan yadda Allah ya so annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad ra'aytumuha ila janibi sakhra kun taba ganin irin wannan shukan gashi a cikin ruwa kuma a gefen dutse wa ila janibi shajara ko a kusa da bishiya fama kana ila shamsi min haka na akhdar ai za ku ga duk wanda in dai shukan tana kallon tana kallon rana kai tsaye za ku ganta koriya shar wa ma kana min ha ila zil bangaren kuma da yake inuwa kana abiyat sai zama fari sai annabi ya ce fa yakhrujuna ka annahumul lu'lu sai su fito daga wannan ruwan kai ka ce lu'lu ne saboda yadda aka wanke su tas fa yuj'alu fi riqafi riqabihimul khawatim sai a sanya wato sarƙoƙi a wuyansu na aljanna fa yadkhuluna aljannata sai su shiga aljanna fa yaqulu ahlul jannati sai yan aljanna su ce haula'i utaqa'ur rahmani waɗannan su ne wanda Allah mai rahama ya ‘yanta su a dukkanahumul jannata bi ghairi amalin amaluhu Allah ya shigar da su aljanna ba tare da sun aikata wani aiki ba wala khairin qaddamuhu ba tare da sun gabatar da wani aikin alkhairi ba fa yuqalu lahum sai a ce da su lakum ma ra'aytum wa mithluhu ma'a kuna da duk abin da kuka gani din nan kuma za a ninka muku irinsa a wata ruwayar take cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan 'yan wutan idan sun fito daga cikin wuta abinda 'yan aljanna za su dinga musu shine sai a dinga kiransu da cewa wa'annan su ne aljahannamiyin wanda suka shiga wuta suka fito suka zo suka shiga aljanna cikin rahamar Allah to ya tara su a ce wannan ku ne estate ɗinku gaba ɗaya ku ne unguwar ku can to 'yan aljanna sai su dinga musu take da unguwar 'yan jahannama haka manzon Allah ya ce za su dinga kiransu da aljahannamiyina Allah ta'ala sanya mu cikin masu shiga aljanna a karan fari Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu za mu yi hakuri za mu dakata a nan saboda jiki na bayan mun daɗi yadda ya kamata saboda haka za mu dakata a nan insha Allah ta'ala amin amin amin amin abin da faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله